أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ikonsa ya ƙaddara mu a wannan masallaci mai albarka wanda ake kira da masjidul furqan da ke wannan anguwa ta tsakuwa bakin santar primary school domin gabatar da karatu na alkur'ani da kuma bayani akan wasu daga cikin ayoyin da muka karanta insha Allah yau za mu tashi akan aya ta ɗari da goma sha shida a cikin sura ta uku suratu ali imran Allah maɗaukakin sarki yake cewa lallabi na kafaru gabanin nan a karatunmu na baya mun tsaya ne akan وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بذات بالمتقين الله يسوى وما يفعلوا من خير باب وني أبناء الخير إذا ذاسوا أي كتا فلن يكفروا ودوب وني أبناء الخير إذا ذاسوا أي كتا فلن يكفروه بذي تبقى تمتد سوبا أي يضيع ثوابا بذا أتبقى من رجي مسلا دنسوا والله عليم بالمتقين Allah shi ne wanda ya san wanda suke jin tsoronsa alladina ya taƙuna ma ya zibuhu wasa jazihi su ne wanda suke tsoron abin da zai fusata ubangiji kuma suka san cewa Allah maɗaukakin sarki zai sakanya musu akan abin da suka yi na alkhairu sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta lantuguni anhum amwaluhum dukiyoyinsu ko ƴaƴayensu lantuguniya ai lantan fa'uhum ba za ta taɓa amfanar da su ba wala auladuhum ko da ƴaƴansu min Allah shay'a ba za su taɓa amfanar da su ne ga Allah da wani abu ba wa ula'ika ashabun nar kuma waɗannan su ne ma'abuta wuta ko su ne 'yan wuta kun fi ha khalidun kuma su ɗin madawwama ne a cikin wannan wutar Allah maɗaukakin sarki ya ce matsalu ma yin fiko na fi hadi hayatun duniya ai kwatankwacin abin da suke ciyarwa a wannan rayuwar duniya su wa'annan wanda Allah ya siffanta su da innal ladina kafaru to Allah ya ce abin da suke ciyarwa na wannan rayuwar duniya bi ma'ana dukkan abin da za su cire na ƙarfi ne na dukiya ne na wani abu ne na aiki na alkhairi da za su yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kamar rihin kamar misalin wata iska ne fi sirrun a cikinta akwai bardun shadid shine sanyi mai tsanani asabat harsa qaumin ai asabat zar'a qaumin wanda take samun shuka ko gona na wasu mutane fa ahlakat sannan sai ta kashe dukkan wani amfani da yake ci saboda in sanye yawa ba shuka ba hatta mutum yakan iya hallaka shi Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'ahalakat sai ta hallakar da su ta kakkarya su ta kashe su wa kazalika al-kufaru lan yanalu sawaba a'malihim tayyiba yace kamar haka ne su kafirai ba za su taɓa samun sakamakon ayyukansu na alkhairi ba a wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qadimna ila ma amilu amalu kuma za mu gabatar da abin da suka aikata na ayyuka bimana amalin salih faj'alnahu haba'an mansura sai mu sanya wannan aiki na alkhairi ya zanto mi kura abin shekewa Allah madaukakin sarki zai gabatar da dukkan abin da kafirai suka aikata ya gabatar da shi suna gani sai Allah ya mai da shi kamar wata guguwa ya ta zo ta sheke shi a ranar gobe kiyama kun ga bi ma ba su da ni ba su da ladan wannan aikin da suka yi saboda mi innahum lan yu'minu billah ka'idar shine sai mutum yayi imani in mutum yayi imani shine duk aikin da Allah madaukakin sarki zai ba shi lada amma mutumin da bai yi imani da Allah ba bai bi bai bi annabin annabinsa ba ko annabawansa kawai shi ya koma gefe ya ce wannan littafin ko kuma ya imani da annabi da ya gabata amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sabuwar shari'a sai suka ce bara mu bi wannan wanda ya zo mana da wannan sabuwar shari'a ba mu muna kan mi shari'ar annabawan da suka gabace mu to wallahi wannan Allah madaukakin sarki ba zai ba su ni ba zai ba su lada a cikin wannan ayyukan ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta aikin su kamar ni kamar misalin gona ne wanda wata iska ta zo mai sanyi tsananin sanyi ta zo ta shekar da abin ta kakkarya su ta kashe su kamar eh sai Allah madaukakin sarki ya ce wama zalamahumullah kuma su sani Allah madaukakin sarki bai zalunce su ba walakin sai dai ni an kusa hun ya su suka zalunci kansu saboda allah maɗaukakin sarki ya turo musu annabi sun ƙi imani da shi sun ce su suna kan littafin da ya gabata kuma a littafin da ya gabata ma in annabin da ya zo a zamanin annabin ƙarshen da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo zai musu hukunci suka ce da littafin suke so a yi in an ɗauko hukuncin sai su zo sai su tare gurin hukuncin yuharrifuna al-kalima an mawadi suna mi suna sanje maganar Allah daga gurbin da Allah ya aje hatta a littafin nasu Allah madaukakin sarki yake cewa walakin anfusahum yazlimun sai dai kawukan su suke zalunta ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani Allah madaukakin sarki yace la tattakizu bi tsanatan min dunikum kada ku riki abokanan shawara wa'anda ba a cikin ku suke ba kun ne bi mana kada ku riki wanda ba musulmi ba shine za ku ringa tsara rayuwa da addini tare da shi shi yasa ga wannan akwai abubuwa wanda suka shafi sirri ne na musulmai ko sirri ne na zaman lafiya ga mu mutanen arewacin Najeriya da yake mu ne majority musulmai amma sai mutum ya ringa hawa media yana yana watsa shi ya sani sirrin musulunci yake watsawa akwai sirrin musuluncin da ba a watsa shi sai iya su musulman shi ya sami shi ya ga wannan abin da muke yawan rubutawa na sirrinmu ya sa su waɗanda ba musulmi ba suke amfani da irin wannan damar domin su cutar da mu to Allah maɗaukacin sarki sai ya ja kunnen mu ya ce la tattakizu bi tsanatan min dunikum kada ku riƙi wanda za ku ringa neman shawararsu ko kuna nuna musu sirrukanku wa'anda ba a cikinku suke ba bi ma'ana min dunil mu'mini wa'anda ba mu'minai ba in an ce mu'minai anan ana itlaqin kalmar ne ga dukkan wanda yake musulmi Allah madaukakin sarki yace la ya'lunakum khabalan ai la yuqassiruna fi isadi dinakum wanda ba sa tsakaitawa wurin tsaci addini ba sa tsakaita kullum suna saƙe-saƙensu ya za a yi ni su rusa wannan addini yuriduna ay yuzfi'u nurallahi bi afwahihim ko yuriduna li yuzfi'u nurallahi bi afwahihim sai Allah ce wallahu yutimma nurahu walau karihal kafirun ko wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun suna so sai sun disha shi hasken musulunci ne da bakunansu da irin abin da suke sakawa na makirci Allah maɗaukacin sarki ya ce wallahu yutimmu nurahu Allah zai cika hasken ne addininsa Allah zai cika addininsa zai cika haskensa walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa so Allah maɗaukacin sarki ya ce su waɗannan la ya'lunakum khabala ba sa tsakaita wurin ɓata addini kullun ya za a yi su kawo abin da zai ɓata addinin musulunci bayan addinin musulunci sai da Allah ya shirya shi wanda duk irin zamanin da zai zo sai ya tafi da shi amma a haka na ji wani malami ko in ce wani mai ikirarin malinta saboda yana ga yana da ilimi da zai ta juya ƙur'ani yadda ya so yake cewa mu ba sahabbai ba ne bayan da za a yi irin aikin da allah ɗora wa sahabbai a ce mu a wannan zamanin yana kanmu malamin kowa ya san shi ya ce mu ba sabai ba ne shi yasa in muka yi wani aiki ana ga mun yi sabo ne mu ko mun san adade muke wa iyazu billah wani malami ne da suke kiransa wani mansur kaduna yana nan da gashin sa irin na gwamnati wallahi tallahi da kunne na naji wani bidiyon sai ke cewa wai shari'a tana canjawa saboda mu ba sabai bane shari'ar da aka ɗora sabai wai bayan da za a ce tana kan mutanen da suke da karancin ruwa suke da karancin tufafi suke da karancin waye har da cewa karancin wayewa ba wayayyu bane ba san duniya ba to sai ni in kai ka san duniyar ba ka zama dan duniya ba da haka wallahi bata ne bata ne mummunar bata kuma hatta wanda suke cikin tafiyata sun san cewa mutum ne wanda ni shugaban makaratan zamani suke ce mane komi haka kawai zai kirkiro magana faɗa ce malamin sa ta kuɗe yake in zai je kasuwa cehinsa in ya jefa kafarsa sai dai ya ji ta a cikin kasuwa daga inda yake kuma duk inda zai je haka yake ta kuɗe yake eh ko tsafi ne ai ba zai yi ba sai dai in ya bace ya gaishe in ya bace ma ya dai aljinu su dauke shi ta kuno su kai da haka kuskure ne Allah madaukakin sarki yake cewa waddu ma anitum suna burace buratan cewa ni dukkan abin da zai iya kuntata muku tamannaw mushaqqatikum wa dararkum suna burin abin da zai kuntata muku da kuma abin da zai cutar da ku kullum burinsu mi za su kawo domin mu zamto muna cikin tsanani wallahi wannan tsanani da ƙasarmu take ciki mun sani duk wanda yake da ilimi na siyasa ta zamani da ilimi na mi na tattalin arziki na ƙasashe zai san cewa wannan abin da muke kayi ko in ce wannan mushakka da mutanen najeriya suke ciki wallahi hassasa ne ƙirƙirarren abu ne saboda muna da abin da bai kamata a ce muna shan wannan wahalar ba amma me yasa muke iya rayuwa wallahi rukunmu da ubangiji inda za mu ƙara koma mi ina ba zuwa ga ubangiji gaba mu mu wallafa lamuranmu ga ubangiji wallahi in fetur ya kai dubu goma wallahi za mu sa za mu yawo tun da dacewa ake wallahi fetur ko ɗari biyu je za mu iya saya yanzu ana sayansa dubu ɗaya da wani abu kuma ana saye kuma ana yawo kuma ana tafiye tafiye to inda za mu rike Allah fiye da haka wallahi Allah sai ya kawo mana arzikin da yadda za mu yi komai ya ditsa ditsa min haisu la nahtasib ta hanyar da ba ma tsammani Allah zai kawo mana arziki da haka duk abin da suke buri shine ya za a yi mu shiga mushaqqa ya za a yi mu shiga abin da zai cutar da mu shi yasa Allah ya ce wa duma anikum qad badatil baghdha'u min afwahihim hakika iyayya ta bayyana daga cikin maganganunsu za su zo suna gaya ma magana ka ji kamar magana kamar cewa wa'annan da a ce akwai sabai sabai ne amma wallahi a cikin magana in za ka nutsu za ka fuskanci cewa akwai abin da ake kulla a cikin magana Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani yake cewa qad badatil baghdha'u min afwahihim haqiqa qiyayya ta bayyana daga cikin bakunansu wa ma tukfi suduruhum akbar amma abinda suka boye a zukatansu shi an mafi girma wannan a cikin bayanansu ne ka fuskanci cewa akwai wata qiyayya ta musulunci da musulmai ko wa'anda suke kan sunna da gaskiya a cikin maganganun suka fuskanci cewa akwai wani abu na qiyayya shi yasa in an zo za a yi bayani wallahi hatta a cikin musulmanmu akwai masu irin wannan halin kuma suna manta cewa Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada rashin jituwar ku da wani kada wani abu da yake tsakaninku da wani yasa ba za ka iya masa adalci ba Allah maɗaukakin sarki ya ce to ibi umarni Allah ya mana ba shawarar mu ya nema ba ko ba labari yake ba mu ba cewa mi idilu ku yi adalci da haka duk abin da Allah ya umarce mu yi wajibi ne mu yi sai Allah ya ce huwa aqrabu littaqwa domin yin adalci shine mafi kusanci ga tsoron Allah duk wanda baya tsoron Allah ba zai taba yi mana adalci ba da haka kenan a cikin mu idan mu ma ba ma iya wa junan mu adalci shin muna tunanin wanda ba addinin mu ɗaya ba za su iya wani adalci na hau mun bari na sokiwa ne dan kawai ya fahimci wani abu ba irin yadda na fahimta ba kuma cewa akwai irin wannan fahimta tun daga sahabbai dan kawai bai irin fahimta ta ba na hau mun bari na zage shi na na siffanta shi da kalma ta jahilci ko kafirci to mine bai riba ta kuma idan kai haka shine ka siffanci da wa'annan mutanen da Allah ya yami ya siffanta mana su da haka kenan ka siffanci da mutanen da Allah madaukakin sarki da farko ma da kafirai kira su duk wanda ya siffanci da irin aikin su ya sani wallahi ba zai tsira a gurin Allah madaukakin sarki ba dan ba Allah yana ba mu labarin bane kawai mu sani wai mun ji labari ai ga abin da wa'ayana suka yi wa kaza a musulunci da musulmai shikenan mun ji labari mu rike a'a yana ba mu labari ne domin mu yi taka tsantsan yana ba mu labari ne domin kar mu jefa kafar mu cikin wurin amma sai mu ce wallahi lokacin mulkin goodluck an fi walwala an fi kaza an fi kaza to mun manta ne cewa ita kanta boko haram na rashin zaman lafiya da muke fama da shi a arewa a lokacin gudun ɗin ya fi tsanani duk wani wanda yake ƙasar nan da hankalinsa ya sani wallahi kuma daga gudun ya sauka wallahi an samu sauƙin ai miyagun boko haram fiye da yadda ake tsammani tunda a lokacin zuwa maiduguri ma in mutum zai je daga nan sai dai ya zagaya ta gombe ya shiga maiduguri yana karatu a ciki amma ba zai iya taka daga nan ya shiga da rai da haka wallahi ba Allah ne kawai yana ba mu labari mu ji ne ko mu ji daɗi ko mu a yana ba mu labari ne domin mu taka tsantsan mu kiyaye in ko ba mu kiyaye ba wallahi za mu faɗa turbar wa'annan wanda ba musulmi ba suka faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ce قد bayyana لكم الآيات حقيقة dalilai sun bayyana gare ku in kuntum taqilun in har kun kasance kun hankalta kuna da hankali ku duba ku ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin ayan nan amma daga ƙarshe sai ya ce mi qad bayyana lakum al-ayat ai qad bayyana lakum al-barahin haƙiƙa dalilai sun bayyana gare ku akan mi la tattakizu bi qanatan min dunikum dalilai sun bi sun bayyana daga gare ku sannan ya ce in kuntum takilun in har kun kasance kuna da hankali sai ƙara da cewa ha antum ula'i ai kuɗin nan ha antum ya ya ha ula'i mu'min kuɗin nan ya ku mu'minai kuɗin nan dai mu'minan sai Allah ya nuni gare mu kawar bi ismul ishara ha antum kuɗin da ya ku ula'i ai ula'ikal mu'minun ku mu'minai tuhibbunahum kuna son wa'annan kafiran wala yuhibbunakum su kuma ba sa son idan kafiri wanda ba musulmi ya zo nuna ma soyayya ka sani wallahi dama yake nema a kanka yasqabukum yakunu lakum a'da in suka samu dama akan ku za su bujiro muku su nuna muku cewa su fa maƙiyanku ne wa ya basu zo ilaikun aidiyahun wa alfinatahun bisu'i sannan za su shimfiɗa hannayensu da bakunansu a kanku sai Allah ya ce bisu'i da cutarwa bi ma'ana za su yaƙe ku da hannunsu za su yaƙe ku da bakunansu kwanan nan wani ya rubutu yaƙa ne da hannu ya tura majalisar ɗinkin duniya ko in ce amerika su ma suka yi bayani suka yi magana da baki da rubutu don a rubuta arewacin najeriya amma a duniya amurka ba ta taɓa wani a ƙasar da aka ɗauki abin wasa ba sai najeriya kuma abin ya ba su tsoro aka yi ta kwamadi abin da ya fito ya faɗa aka yi ta katun ɗin shugaban ƙasar la'anannun mutanen amurka aka yi ta mi aka yi ta katun ɗinsa da abin da yake faɗa abin ya wuce to wallahi in muka rike Allah za mu je gaba akwai gurin da Allah maɗaukakin sarki ya biya inda za mu rike mu haƙuri mu ji tsoronsa wallahi komai da muke tunanin ba zai ba zai yi duk wahalar da muke ga za ana samu a cikin wahalar in mun rike Allah wallahi ba za mu ga wahalar ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yuhibbunakum su ko ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kulli alhali ku din kun yi imani da littattafa gaba ɗaya su kullu kutubus samawiyya dukkan littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar dukkan su mi mun yi imani kowaye da wanda yake karkashin mi ya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ma yayi imani da ni dukkan annaba da littafan da ni aka saukar musu iya su ne suna ta imani da annaba suna ta imani da annaba amma saboda hassada hassada ya sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ce bai zo a cikin zuriya ta banu isra'ila ba da haka ba za su yi imani da shi ba shi tun daga zuriyarsa tun daga annabi isma'il da ta gangaro ta gangaro ba wani annabi da aka taɓa samu a tsakani sai annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma a jere suka taho suna tafiya suna tafiya suna tafiya tun daga annabi yaqub shi yasa ake kiran su banu isra'il ƴaƴayen annabi yaqub ma bi isra'il sunan mi annabi yaqub ne isra'il shi yasa suka yi imani da shi wai saboda ba dan cikin su bane da haka ba za su imani da shi ba a wani kuma suke cewa lanukhrijanna al'azzu min al'adab manzan Allah sai suka kaskantar da shi wai zai kore shi a cikin birnin madina shi bako ne dan kaskantattu dan kaza haka suka ta siffanta shi da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa iza laqukum idan suka haɗu da ku sai su ce min qalu amanna ay tasaddaqu ko tasaddaqna sai su ce wallahi mun yi imani mun mi kauya mun yarda da ku inga siffa ta ne ta munafikai kenan wai za kalau idan kuma suka koma suka haɗu da iyayen su ya su masu irin wannan itiqadin sai ku ji suna cewa addu alaikum al'anamil min al-ghayb sai su ringa cizon yatsun su suna kama yatsun su suna ciza saboda bakin ciki bakin ciki akan mi saboda musulmai suna samun nasara me yasa musulmai suke samun nasara sai su koma gefe suna cizon yatsa ina ma a ce kaza ya faru da musulmi so da mi a baya ai Allah ya ce a baya Allah madaukakin sarki ya ce waddu ma anitu suna burin abin da zai saku zai cutar da ku zai saku a cikin kunci to shine Allah madaukakin sarki ya ce za su ringa cizon yatsansu min al-ghayb saboda bakin ciki Allah ya ce to kul ka gaya musu mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin cikin ku inna Allah alimun bi zati sudur domin lalle Allah madaukakin sarki masani ne da abin da yake cikin kiraza dukkan abin da mutum ya koye a baya Allah ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar abin da suka koye a zukatansu shi ne an mafi girma to Allah anan sai ya ce inna Allah alimun bi zati sudur lalle shi Allah matsani ne da abin da yake cikin kiraza in tansaskum hasana ay in tusibukum hasana idan abu mai kyau ya same ku idan kuka ci nasara a yaƙi in kuka ci galaba akan kafirai in Allah ya ba ku dama ku ba kun ci galabar kuka bi kuka samu ganima suna ga arziki ya zo muku abinci ya zo muku kun samu bayi kun samu kaza kun ci nasara to sai Allah ya ce ta su'uhum sai su ringa bakin ciki to mu sani a junanmu da muke bakin ciki in wani Allah ya bashi kuɗi ko ilimi ko wani abu na daban ka ji kana gaba da shi wallahi siffantuwa ne da siffa ta kafirai da munafikai idan mutum ko bai daina ba wallahi ya sani Allah zai tashe shi a cikin masu irin wannan siffar tasa duk wanda ya mutu a irin siffa ta kaza ko aiki kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane za a tashe su ne ala a'mali akan ayyukan da suka mutu suna kai shi ya sa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa in tusibuhum kun sayi'a idan kuma mummuna abu ne ya same ku yafrahu biha sai su farin ciki da abin a wani kaji abin da ya samu wani ai masha Allah ai haka muke so dama ba shi kaza ba shi sai ya rinka nuna mana ai shi am ya fi kowa sanin Allah ai gashi nan a sanin Allah ta sai je fada tarko kaza kai ka wuce kana numfashi ka fada ne ba ka wuce ba ai duk abin da kaga wani yana ciki in ma na arziki in ma rashin ta in ma na lafiya ko rashin ta in ma na cikin wata jarabawa jarabawa kala biyu ne kyakkyawar jarabawa wanda mu muke ganin ta kyakkyawa ne shine nasara akan komai ko mummunan jarabawa shine istilahi akan komai komai ka taba sai Allah ya jaraba ka mummunan jarabawa to mu sani wallahi mutum ba yin sa bane kuma ma damar kana numfashi wallahi baka wuce Allah ya jarabce ka akan wannan ilimin da Allah ya baka hadisi ne guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wasu mutane ranar gobe kiyama daga ciki sai yace akwai malami Allah zai ce mi kai da ilimin da Allah ba sai na karanta Qur'ani na koyar da shi na yi da'awa na yi kaza Allah madaukakin sarki yace kazabta walakin fa'alta li yuqalu qari kai ne domin a ce ma kai makaranci ne ka yi domin a ce ma kai ka iya magana ko kai kana da ilimi kuma an faɗa shi kenan ladanka kenan Allah maɗaukakin sarki ya sa a ja kan karan hancinka har cikin wuta sai an kiba ka tukunna a ja ta karan hancinka ko ta fuskar ta fuskar mutum har cikin wuta jahannam Allah ka tsare mu da wutar jahannam Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in tasbiru wa tattaku inda za ku yi haƙuri sannan ku ji tsoron Allah akan duk wannan makircin da suke kulla muku su kafirai da mushrikai da munafikai sai Allah madaukakin sarki yace la yadurukum kaiduhum shay'a babu wani makircin su da zai cutar da ku wallah Allah ne fa ya faɗa inda zamu yi hakuri mimi bawushe ma ce hakuri matakin nasara ba mun yi hakuri muka yi taka tsantsan muka ji tsoron ubangiji to babu wani makirci da za su iya yi ya shafe mu inna Allah bima ya'maluna muhita lalle Allah yana kewaye da abin da suke aikata duk abin da suke Allah ya sani yana gani kuma dama ya ba su rana ɗaya Allah zai share kubran su ya kifa su a cikin jahannam Allah ya ce wa idh gadawta min ahli nan kuma gaba ne da suke magana akan gazwati uhud Allah ya ce wa idh gadawta min ahlika kuma ka tina yayin da kai sammako a cikin iyalanka ka fita min yaƙi na uhud sai Allah ya ce tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital kana ta kana ta positioning din mu'minai gurbin da za su tsaya saboda mi saboda yaƙi saboda dole ne kamar yadda ake mi suke cewa ne ɗan ƙwalle position ne ko mine eh formation yadda za ka kowa ka ba shi gurbinsa wannan shi ne lamba kaza wannan shi ne kaza kai ne a taka to a yaƙi in baka iya dabarun yaƙin nan ba ka ce a'a dumu tare wuri kaza a'a dumi kaza sai wani ya zo sai ya yaƙe ku gaba ɗaya a lokacin yaƙin uhud shi ne lokacin da manzan allah ya ga wasu da barbaru ya ce to mutane kaza su tsaya ta bayan dutse kaza wasu kuma su hau dutse kaza saboda wa'annan mushirkan da alamun in an fara cin galaba a kansu za su iya zagaye mu su biyo ta baya amma in akwai mutane a saman dutse da ta bayan dutsen uhud din ba za su iya cin galabar da za su shigo su duka musulmai ba da aka zo ana yakin musulmai su ne kaɗan ana yakin ana yakin an fara cin galaba a kansu sai wasu daga ciki shekan ya musu busa cewa wa'yanda fa suke tsakiyar fili ba sun fara cin galaba sun fara tara sun fara tara ganima da haka mu ma mu saukakar ayi babu shaitan ne ya musu gusawa suke cewa a'a kar mu sauka manzan Allah ba ga position din da ya ba mu tsaya in mun sauka fa akwai matsala kar mu sauka suna tayi wasu ka ce ina ai dole za a tara ganiman nan da mu saukar suke da wuya wa'annan mushrikan wasu daga cike suka hango kafa suka shigo suka fara wani suka fara yaƙan musulmai suka fara kisa suka fara wani a nan ne har wasu ka jimma manzan Allah ciwo manzon Allah yake cewa kaifa yuhillahu qauman shajju nabiyyahum wa kasura durbaiyata ta ya mutane za su rabauta sun ji ciwo ma manzansu sun karya mar haƙori amma da Allah maɗaukacin sarki ya tashi sai ya ƙarfafe su da ƙarfi irin nasa ya ba su dama sai mutum ya ɗau dutse ɗan ƙarami sai ya addu'a Allahu akbar in ya cilla sai ka ga mutai ɗan ruwan mutane sun mutu amma sai Allah ya ce marwa ma ramaita iz ramaita ba kai jifa ba a lokacin da kai jifa gashi dai a zahiri manzan Allah ya jifa sahabbai sun yi jifa to sai Allah ya ce musu ku sani wa ma ramaita ai ba kai jifa ba matin nan an nafiya ne korewa take in ramaita a lokacin da kai jifa walakin Allah rama sai dai Allah shi ne jifa bi ma'ana Allah ne ya turo mu mala'iku sai kana tsaye sai kaga wani mai kama da wani dan uwanka da doki ya zo yana fusga doki yana kuci in ya shiga cikin taro sai dai kaga mutane suna sama suna bajewa a wurin can kuma ba za ka ga dawa saban ka jira ka ga wannan dan uwan naka an gefe to wannan Allah ne ya umarci mala'iku su zo su kamancacciya da wannan domin su yaƙi wannan mushirkan shi ne sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz gadauta min ahli ka tuna yayin da kai sammako a cikin ahalinka tubawwi'ul mu'minina maq'ida liqital kana positionin din mu'minai kana sanya su a gurbin da ya dace su tsaya saboda ni saboda yaƙi wallahu sami'un alim kuma lalle shi Allah sami'un mai ji ne alimun masani a wannan shine karshen karatunmu na wannan sati sai kuma in Allah ya kaddara rayuwarmu zuwa sati na gaba abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a cikin lada ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda ne kuskure kuma a har kullum ina faɗa ƙarancin sani ne ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta min abin da ne kuskure subhanaka allahumma rabbana bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh